أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake mu a markazu ahalu sunna wal jama'a wanda ke gwarkar kada a birnin da magara yau muna juma'a sha uku ga wata na jumadal ula hijira shekara dubu da dari hudu da talatin da takwas wanda ya dace da goma ga wata na biyu shekara dubu biyu da goma sha bakwai a sati da ya gabata cikin tafsirin na sutul araf mun tsaya aya ta 29 muna cikinta lokaci ya zo ƙarshe kinan sha Allah yanzu za mu dasa aya ta talatin daidai a wannan sura sutar arab bismillah alama muhammad
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون تكملة فريقا هدى وفريقا أعلم أحسن فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون آية 30 كنا إن شاء الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل أمر ربي بالإسر wannan ita ce muka yana ga mun kare bayaninta a wancan lokaci na umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da adalci na babban adalci kishiye shi zalunci gama Allah da wani Allah ya ba da umarni cewa na huskantar ma'ana mu huskantar da huskanmu ma'ana mu huskanci Allah a dukkan lokacin wata ibada mu huskanci Allah subhanahu wata'ala mu zamanto masu kaɗaita ibada gare shi kiran Allah bautar Allah da ikhlasi ba tare da an gama shi da kowa ba wannan shine karshen karatunmu sai kama bada akum ta'udu kamar yanda aka fara aka yi ku kuke dawowa wannan iya maganar kamar yanda Allah subhanahu wata'ala ya halicci ɗiyan adam yanda da ya yi mu babu mu aka samar da mu haka gobe kiyama za mu koma gare shi yanda muka zo duniya haka za mu tashi gobe kiyama kamar da wata ruwaya ta ibn abbas ruwaya da ina ga bukhari muslim sun ruwaito wanda ibn abbas ke cewa wata rana annabi sallallahu annabi ya tashi ya mana huduba ya mana dogon wa'azi a ciki ya mana kira ayyuhan nas innakum innakum tunshurun ila allahi hufatan uratan ghuralan yace kama bada'ana awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin ya ku mutane annabi ciki cewa sahabbai kira ne wa'azin da yayi cewa za a tado ku gobe kiyama zuwa ga Allah subhanahu wataala za a tado ku hufatan uratan ghuralan babu takalma babu sutura babu babu lumana da loba yanda ka zo duniya dai haka za ka komo ga Allah haka za mu tashi gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo cewa fadar Allah subhanahu wa ta'ala kama ba da ana awwala khalqin nu'idu kamar yadda muka fara farkon halitta bayan babu su haka za mu sake maido su kamar yadda muka yi su a farkon lamari wace wannan wa'adan alaina inna kunna fa'ilin yin haka a maido da mutane bayan mutuwa wani alkawali ne Allah ya ɗora ma kan shi shi kuma Allah subhanahu wata'ala duk abin da ya ce zai kama an kare ne ya wakana wannan iya tabbatar da wa tashin kiyama yawan shi ne cewa lamarin kiyama yan uwa idan ka diba hikimar kiyama inda misali kaddara ba a yi maganar kiyama ba mutane za su nema a musu kiyama ko da ba a ba za a yi ta kai da kanka za ku nema a yi ta yan waka diba wannan duniya kana kallo wani da tsananin kari imma na jiki imma na yiku abinda ka mallaka naka ka sha wahala ka sha wuya kurin ya aushe kana kallo ba da kake da ƙarfin tsiya kurin wani ka je ka tara tsawon rayuwarka kurin cikin dare baka gare shi ba ya laba ba ya doki wani ma ya kashe ka kana kallon yawan zalunci iri-iri wanda ake kana kallo ya kashe ka ya shi dukiyarka shi ke na ƙari ya ci banza kenan tun da ba kiyama shi ke na ya ci banza kenan ko to kiyama za a yi tashi za a yi aji sabi ya ma'anar kai ba cikin dare ba gan shi ba ya sace ya ma dabara ya ɗoki ya kashe ka ya ɗoki a ko ranar gamuwa da Allah zai saka mu kowa abin da aka shi kuma shi ma Allah wanda yake mai adalci wahalar da kai a duniya ta bautar shi ya saka ma da mafi alheri abin da kai hayawa kiyama alkhairi ce ga bayi wannan kenan alkawalin Allah ne domin duk canji martana gaba da duk za kare a tattara a koma ga Allah don yin hisabi sai ya ce fariƙan hada wa fariƙan haƙa alhim addalala mutane gida biyu wasu jama'a cikin bayan Allah suna cikin shari'a muna fata Allah sama a cikin layin kuma fariƙan haƙa alaihim dalala wasu kuma jama'ar Allah ya riga ya tabbatar musu da batatu ne kenan ganin ka akan shirya kama Allah godiya ba dabara ba ce ba ilimi ba ne ba saka mutum da ilimi mai yawa kan shi amma Allah bai kan shirya ka ga mutum karatun ma fatiya ma da kai da kai da kai da kai ta amma da imani haka shari'a ta Allah ce baiwa ce babban baiwa kama bawa samun ka akan shari'a sai Allah ke hudun matsayin waɗanda suke kan bata ya ce innahum muttaqadu shayatin awliya min dunillah waɗannan sun kama shaydani wancan ba kai bayani kan matsayin shi maki ne gare ku maki kuma a hili karara amma duk da haka sun doki shaydani masoyi mujibincin lamarinsu ya mata nasiya ta saban Allah su bi wa yahsabun annahum mutadun kuma mushkilar sun bi shaidan suna kan bata amma wasu a wajensu su ne shiryayyu wannan kamar da Allah ka ce kul hal nabiyukum min akhsarin a'mala قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا
وهم يسرون مثل صنعا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا Allah subhanahu wa ta'ala ta kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala kuna so in ba ku labarin wanda suka yi kowa tabe wal aiki wahala aiki ataccen aiki Allah da kanshi ya bada jawabi yace allazin dalla sa'ayun fil hayatid dunya wa hum yasabun annam yusruna sun'a wanda tan a duniya aikin ya riga ya baci akan bata suke suna kan shirme amma wasu ji suke su suna kan mai kyawun aiki mai kyawun shirya ɗan wa'anan mutum mai hankali zai gane haɗarin aiki da ka suka ce aiki da maulanka aikin da kai ne kake ga mai kyau ne kai ne kake ga mai kyau ne bai zo ba daga Allah subhanahu wata'ala manzon da Allah ya aiko bai faɗi ba kai ne kake tsammani ka shirya ko wani shirya yake tsammanin aiki ne mai fadala mai romo haka ne aiki da ra'ayi kenan duk shi yake shi yake haka ne mai kyau amma ce bai da haka na haka da haka na ko me ba da haka na suka ce haka na abinda ba Allah ba ya ce ba manzon Allah ba ya ce wani ne ya tsara ya ce mai kyau ne haka bane haka ne suka ce mai kyau ce wace mai kyau ce Allah ji ko annabi ce su suka ce mai kyau ce a ganin su ne mai kyau ce ko ka da mai tambaya wannan da ce hasana ce waye ce mai kyau ce zai ce malam wani ko ko su wasu ce kyau ce malaman mu sun ce mai kyau ce zai ce maka da Allah ce ko annabi ce shine hadarin yin wa abin ahili Allah shi da mukuram kenan sun bi mutubar shaidan amma suna tsammani suna kan suna kan shirya Allah shirya tun me Allah ce gaba يا بني آدم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين يا بني آدم الله سبحانه وتعالى يا ساكي كرم دي بنو آدم يا بني يا آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ku ɗauki adanku ko ku ɗauki suturarku a lokacin ko wajen kowace ibada an jama'a masallaci da mana wurin ibada na abdullahi bin abbas ke cewa wannan aya ta zo ne kan irin abin da ya kasance a wancan zamani wasu na zauwa ka'aba da niyyar bautar allah zur su yi mata su yi dawafi da dare maza su yi dawafi da rana kuma suna ga wai wani kusanci ne ga Allah me in wa kullun aiki da hankali wa a wajen su kayan da na rayu da su na saba min Allah na ji gaban Allah su a wajen su abu ne na barewa su a wajen su wani abu ne na bauta na san Allah na girmama Allah na girmama addinin Allah girmama addinin Allah ya kasa kanwa girmama addini da ka a wajen su ya za a yi kayan da na je na rayuwa na je wajen iyalai na na yawon duk na saba ma Allah in zo wajen Allah da su kinan bai dace ba in kusanci Allah da wannan kayan sai a yadda kayan a zo wajen Allah su kadai haka ne aiki da ra'ayi ne daga haka nan aiki da ra'ayi ne da hankalin su haka haka hankalin su ya ga wannan shine daidai ka abu ka aje wajen Allah da wata sura ka je kai daya yadda ka zo Allah shaidu haka Abdullahi bin Abbas ke cewa dalilin saka wannan aya kenan Allah da ya kira ya kuma ya ku ku riki adam nan kenan wajen nan ne ma wajen sa sutura wajen sa kaya na bare wajen bautar Allah ka je da kaya kaya kuma ka yi sutura mai kyau yace wa kulu wa sharabu wala tusrif ku ci ku sha cikin arzikin Allah duk abin da Allah ta muku ku ci ku sha cikin arzikin Allah amma ka she guda wala tusrifu ka ku yi gashi ka ku yi banna Allah hana banna na ce hatta wajen ci wajen sha ka sha daidai annabi sallallahu alaihi wasallam ke bayani cikin wata ruwaya cewa ma mala bin adam wa an shar min badani hasaba bin adam ukulatu yutuna turbahu fa kan la mahalatan fa'ilan فعل لا معنى تفسرت لطعامه wasulusu li sharabi wasulusu li nafsi wannan ruwa kaman da na ga mutum muzi ya roto a jis haka zamu sai cikin sunan kubra ruwa ta tabbata annabi sallallahu alaihi ke cewa an adam bai taba cika wani makayi ba wani abun sa wani makayi bai taba cika wani makayi mahi sharri a wajen shi kamar cikin shi sharrin wurin cika ba ba in zaka cika mahi kada daga kamar cikin ka yace dan adam in habba makawa sai ka ci da yawa kana sha'awa sai ka ci da yawa da wani karshe ne sai ka ci da yawa kana sha'awa to ce ka gida uku ka ba daya cikin uku ya zamanto abinci ne daya cikin cikin uku na biyu ke na zamanto abin sha ne ka sha ruwa sauran haka ba lumwashi kai lumwashi lafiya lau haka sama ya cika ciki ya sama sama sama sama ko lumwashi sama sama kai ya cika cikin babu ya oba ya yi oba suka ce a hausa ya yi gangakare suka ce ya yi gangakare ba to wannan hadari na ajini kuma haka a lajiyance illa ce gare ka an ce bincike da aka yi illa da yawa malati da yawa ya kasance suka tunta ga ɗan adam dalilin suka ciki da yawa kai oba ka yi tsaka tsakiya ɗaya abinci ɗaya ruwa sauran ka bari wurin iska don washe tsoron zama cikin lahiya shi lahiyar ka ta duniya kuma ka addini ka ba umarni kuma wani shi ne ke nan kaga hatta wajen ci ba san banna ka ci da cikin ka kamar shi wani cikin shi abin da daɗi ya ci ya jiya da kuma shi sama ka ba a hankali shi ne lahiyar gare ka ya ce innahu musulfin allah bai san mabannata banna ce duk da cikin ka zuba amma banna ce asara ce ka cuci kanka kuma ka bar ka ci abinci ka ci rabon wasu sai rabon wasu da jaban kama wani shi wani shi ka ci kare ka tura cinka Allah kiyaye ci gaba
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده nan mata zo maganganu masu ganin aibotar Allah ce ƙaurace mace mai daɗi ko shan mai daɗi duk da asali ka hain musulunci an sama ka cikin addinin nasara na tarubaniyawa wanda ba su komi su hebautar Allah kuran ba su cin mai kyau ba su shan mai kyau ba su arme ba su komi wanda Allah ya mana kashi mu kan mu zama to haka na wani yan uwa Allah shi ya kowa sanin kuma ya kowa san ku diba yan uwa yanda wa'annan al'umma na harko kahin mu wanda suka haramta ma kansu arme matsayinsu na mutane suka ce haramu ne su yi bautar Allah ka diba irin da aka samu da ana koye-koye ya ne zamanto abin daga cikin gida ya wuto ka diba ba ba magana ba ya ku bayi limamai shahararru masu ƙololuwar mukami na addinin coci a wanda kuma wani abu wai sun ya huto labarin daga cocin da suna koya ma shugaban ya huto ya tabbatar da abin da ake koyewa an yi an yi a danne idanuwa cewa an sami limammai wanda aka ba su iya amana tarbiyya ashe liwadi suke da su na wannan yi ba ta miji da barci ana ba na magana zama layi abu ne aka da aka yi abu ne a gini da aka yi kowa zai shi an yi an yi a ɓoye limami kuma makarama manyan manyan rabarar manyan manyan limamai aka samu suna neman iya maza na mutane kuma an kai masa amana saboda tarbiyya kuna yawan baɗe ba a turai da amurka masu yawan gaske ɗaruruwa ba ɗaya ba mutu ɗaya ba da ana kuma man an mutu shugaban kashi na yanzu ya itiraf abin ya wakana to wanda ya ce shi almata ba zai almata ba wata aka halatta mishi biya sha'awa ya shi iya dannake mutane ka gani kun ta ga mace gaje da shi ka je ka je ka je ka je kashi ka zo na gudanar ka haɗarin haɗarin haɗarin aiki da aiki duk in duka bari a yin kawo kanka addini ka wahala wannan aiki ne mu a wajensu wasu mu a wajensu wai bautar Allah shi ba san Allah ne san addinin Allah a ganin ka Allah a banza mutum zai ce bai ci mai kyau bai kyau da kyau bai arame a banza ai da mai sa Allah ne wajen sa addini ne amma akan ra'ayi kullum haka haka kake kullum duka wata man ra'ayi har Allah kashi kashi kashi ne kullum haka ne din da da bar Allah da abin da ke nasi to Allah haka zai bace wannan sun zo sun wuce da kai ba sanaka batan ka ba na haula haka suka tafi suka aka aka bar su aiki da ka to Allah ka ta ga yawa mutane wai wane ne ya haramta ado kayan ado wanda Allah ya hudo da wannan kayan daman dan bayi shi alata aka da ne bayi daman dan ku bayi yayi dan ku sa ku yi ado ku gode shi wa tayyibatu min rizq kuma haka bayan kaya a sa mai kyau a sha mai kyau ya ce a ci abinci haka ya ce wajen abinci shi ma da daɗa wa haramta cin mai daɗi a sha mai daɗi a more wa hana kenan ba bautar Allah ba ce hana sa kaya masu kyau hana cin mai kyau shan mai kyau bayan mun yi bayani wani abu Allah ya ta muku don ku zamanto masu godiya ga Allah amma kasa zamanto su ne hadafkinku satin mun ce da satin da wuce mun yi shi amma wannan an baka da shi ma ka ci don ka gode ma Allah ka san ni'imar Allah wata ruwa annan sarari ya cewa idan Allah ya ba ni bawa ni'ima iya so ya gona alamar ni'imar a cikin shi kenan Allah bai haramta cin mai daɗi ba bai hana shan mai kyau ba in ya baka ka ci ka gode ma Allah kakki alfahari kuran shine kuran yace qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya ka gaya musu wannan abun na ado da kaya mai dadi na ci ko na sha daman hiya lil ladina amanu daman dan masu imanin Allah ya ci waɗannan ababuwa fil hayati dunya a rayuwar duniya daman aka ce a Hausa dan a lokacin kaza ranar shan ruwan kasko ko? don ka za ka ranar shan ruwan kasko sha kinan daman dalilin masu imanin Allah yi don ku ku ciku gode ma Allah wannan kuma ya ci ya bitirci a mai azaba da madan ku ne yan gata masu imani da madan masu imanin Allah ya abu ga ya musu da madan ku don ku akai don ku aku cika ku don ku akwai ta khalisatan yawmul qiyamah a nan duniya an yi don ku suke samu amma gobe kiyama ba mai cin wannan kayan dadi ko ta mai kyau sai masu imani eh a samu na ciki na a lahira sai su kadai amma anan duniya ne aka yi ku kuke tarayya da su amma can ku kadai ne za ku rubuce wani abu za ku murce wani abu Allah ce kazalika nufassilu ayat da qawmi ya'lamun haka da kaga haka haka muke rabe ayoyi daki daki muke yin aure a kawo wannan aya a kawo wannan dan bayani dan mutane wanda suke ake hudu su gane matsala masu hankali Allah sama cikin lansu fada gaba قل إنما حرم ربي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون na'am nan ma dai ce kul ka gaya musu innama harrama rabbi al-fawahish ma zahara min umma batan ka gaya musu ubangiji na ya haramta dukkan nau'in alfasha wannan ku alfasha laihi mummuna kuma alfasha ma zahara min umma batan dan su a can da suna ga dan mutum ya je ya zina ya waje kowa koyi da ba wanda sani daga shi ita ne ba na ba ba san ba mana ba wanda bayyana ba dan kaka an ka koyi ka je ka ya waje ko ba laifi bane irin jahiliyar zamanin a yanzu masu maganar condom ko corona roba wai hacce wai wa a garin a garin musulmi an sallawai wai amini na wa amininta dole an bari shi hankali ba ya aka yi ka zama aminin ta aina kai ya ce yadda ta zo take kake kuje biyan bukata kai kana da wata wata kana da wata wata solution kana da wata hujja ta neman ta da kake neman ta akan ne ka neme ta ra'ayinta ne ta so ka kan neme ta haka za ta iya da wani
babu wata doka tsakanin ku ta amana wata amana za ka amana wa wuta ce wa amirinta wani iya da cikin hudubar shaidan ba wata amana akan akan akan akan zana ba wata amana yana tayi da kai za ta iya da wani yana take rayuwa wani abin shi kai masa a yanzu suke wani mugu da wani kuna wai wasu da ku biyu ne kai da ta ne ba wani shi kenan shi ne ne ya ce hudubar shaidan ba wata amana wallahi ba wata amana kun yaudara shaidanci haka suke tayar da wannan tayar da wancan a sama kuma ci wa amina ta yi ɗan nawa ne ne haka wani suka yanzu ladin mai bincike ta mai tambayar labarin turai iya cikin matsalarsa a yau Allah abin da ake cewa wani kasashe akwai kasashen da yake kasashen turai ne matsalar sun ci gaban Allah akwai kasar da aka yi lissayi cewa a cikin ɗa ɗari da aka aihuwa akwai ta kasar ɗa hamsin da biyu ba ta sama wa mata cikin ba ta sama wa ba magana ba da malami ba a ba ta san ba ma wa mata cikin balle a ce shege ne dama zina kuma a sama kurin kenan kowa wanta so kun ya neme ta Allah a cikin hamsin da biyu a cikin ɗari bai san waye uban shi ba ita uwa batan waye waye uban dan ta wani ko ya ta je da wannan ta da ta da ta da ta da ta da wannan ta da wannan waye a cikin sani to ina kuma a cikin za a samu kuma wani a cikin kashi ishirin da biyu ta san uban amma ba arme kuma arman kashi ishirin da ɗaya ko da uku shi ne aka arme ina sauran duk sauran kiran kiran da na ci haka suke yi wa rayuwa yau sun su kama da mu ma na mu biyu su Allah matsayi Allah kiyaye kenan Allah ta gaya musu inna ma harama rabbiyal fahish ma zahara minhu ma batan gaya musu ubangiji na ya haramta dukkan alfasha ta ili da ta boye duk haramu ne kuma laifi ne mu ai ba sa hili ki ka sa mutane mata aka a kun ga ki ciki wa a yanzu kurin wai ciki ne kadai a tunanin ka samu ɗan mata balle yanzu a kurin ciki ne ba a so kidan zunuba kan ba wace ba haka abin ke ba tunda abin da talla ga za a koya miki kake dauki ciki eh rasul no no no no no dizile ko ciki na ba da baka so ba yake so kenan yanzu ke ba ke ciki yake so haka a koya mata kenan su a jansu ba magana ba zance la kai ciki gudu shine matsala ciki ne matsala su musamman zance matsala ciki zance matsala babba irin abin take kawowa na mutunci na kare mutunci da irin abin da ke bai ba na ba na cikin al'umma shi ne babban abu hadarin abin ba magana wacce wata cike ba a hadarin kuma da ke yawa ruwa menene mutuncin da zaka zubda ma kanki da yan gidanku da uwayenki a ce kin je kin bada kanki a banza sai kin tu kin girma kin tuba kin wuce ce ku ga wani ɗayan suka titi hajji ka gaban ki hawa dole dole gaban ki zama ko da kin bari an yi sa cike da shi kuma ya san mutuncin ki wata rayuwa ba dan ki gori to akai ita kai ka zama waka zama waka waye ni shi ke an gare Allah amai akwai gori ya shiga taka ya ce kai yaro hankali in muka ce ka zama waka shi ke ya kada mai guba Allah sama kana ki saba kare mutuncin ki mutuncin uwaye ki dan uwan ki diyan ki ki kare kanki ba kake ake magana wai kiki ba kike wani ba ki kare mutuncin ki da addinin ki Allah shirye da mu kenan ga ya musu ubangiji na ya hana alfasha ta hili da ta boye wal ismu wal bakaya da dukkan nau'in zilihi ko karami kenan ko karami haka wal bakaya haka zalimci da wannan al bakai a ciki akwai shiga haƙƙin wani duk Allah hana yace kuma wa an tushil bi kira ba da zalimci kenan zalimta wani ba haƙƙin komai ka zalimce shi wa an tushil billah malamin zulbi sultana kuma da ka gama Allah da wani abin da babu wata hujja wajen bautar shi kai ma'ana bautar wannan Allah ce shi babban laifi mai girman laifi ma bautar wannan Allah sai na ƙarshe ce wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamu da dangana ma Allah abin da baka da masaniya akan shi dan ce daga cikin addini yin fatawa cikin addini ba ilimi kurin da ka kurin molanka ka haramta ko ka halitta kurin wata wata sunan abu da almanzala ke cewa man ufti bi ghairi ilmin kada su mu alam afta su sunan abu dawud duk wanda aka ba fatawa ka ba mutum fatawa ba akan ilimi ba to duk abin da ya cabo akan ka dan shi ko kai magana kana malami ka kai ka fata ya ga mai ra'ayin ka ba ilimi to abin da ya cabo akan ka wata ruwa ke cewa man asha ala akhi bi ghairi rushdin figirhi fakar kano duk wanda ya je ma tambaya ga mai gaske cin abin ce a wai dan iya ga ce an ga mai ba da kafa masu ka san wani mai mashara an ga ba da zai ba sai ka ce mishi kenan daidai ne abin da to ka hayi ka hayi ne akwai mutane masu nahadi an san lalle akwai mutane masu gardama ko masu jujjuya wajen aka masa ra'ayi bisa doka to ko da bai doka yi ma tambaya kan sai kaza ga mai gaskiya yayi ko kai yi kashi ne amma wallahi idan ma shawara kace mai abin da kan sai ka san abin da ga haka bane ba kana ga abin da ya ga maka ba daidai bane ba kuskure ne kace dan wani da koyon eh daidai ne wallahi gobe kiyama kana cikin ha'ini ha'inci ne gaya mutum gaskiya ma tambaya eh haka a gani na sai kaza daidai ne ko ba daidai bane ba amma baka gaya mutum da kace da ra'ayi shi bai doka shawara kace mai abin da daidai ne wannan ha'inci ne kenan hadari ne dangana ma Allah abin da baka da hujja kan shi ya Allah ci gaba ولكل أمة عجل
ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
ولكل أمة أجل Allah ce dukkan al'umma kowace akwai lokaci da Allah yanke mata lokaci kaza sun zo sun kare wannan sun zo yawan nawa kai ba ya dawa ba ba ya samu dawa ba abin sani ba nawa aka yi daban-daban daban wasu ma labas ba ma da tawar da kai labari ban ma labarin su yanzu nan nan kwanan na biyu ce wani ga wata uku ne na kaskanaci a kan an gano gari ne guda gari guda alƙarya guda ba karama ba da gine-gine komai amma an yi zamanin an ƙare sun koma ƙasar ƙasa ana tafi a sama ana rayuwa a saman garin ana rayuwa mota ta hau da ta yi aiki ne a sama a shi a garin duniya ce guda kwana mace da kuma zarta a tunan na kuma ba mai labarin su wane ne an yi an ci aka so an ƙare an yi su ba san ma an yi su ba amma yanzu aka gano ma a shi nan gari ne a ƙasawa kuma wallahi saman kamar baka ce inda baka yi a gano abun baka ce an taɓa wani gari a wurin ya zama ta kurin tseren da libre na rayuwa sama amma wata duniya ce aka yi aka ci kasuwa ƙare ba sama da su da gidaje da komi da wurin rayuwa da komi nasu a yi wuce ko yi labari ko ta al'umma allah mata zamani in kai ne an maka naka na kakasa da hankalin komi iya da lokaci ka yi ya ce fa'iza da ajalin la ta akhirun sa'atan wala taqdimun in zamanin kowace ya zo la ta akhirun sa'atan wala taqdimun ba a musu jikiri a ƙara sa'a ɗaya kuma haka ba za a rage ba awan ɗaya ma'ana kenan ko ko ko tsawon ne babu wani lokaci da za a ƙara ko a rage kenan Allah ya ma komi lokaci lokacin da Allah kayyade sai ya zo abin zai wakana da haka sai Allah ya bani adama
يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون na'am Allah ce ya bani adam imma yatiyannakum min imma yatiyannakum rusulun minkum yaqusuna alaykum ayati nan sanarwa ce bayan mun yi cikin bayani na sarkar da Adam da Iblis a wannan duniya Allah ce ya ɗiyan Adam in har ɗan aiki suka je daga wajena take Allah ta mace zai aike zai muku aike ya sabakar da ku wannan duniya ya aike mu a wannan duniya amma saƙon shi na zuwa na dokokin shi na tsarin rayuwar mu a wannan duniya kidan ba haka ba kullum zai bar mu eh mun ji an saukar da mu an saukar da Adam da Hawwa da Iblis a wannan duniya kuma ta anan za ta rayu anan za ta mutu gobe kiyama za a tado su to wannan Allah zai aiki sai sanarwa ce Allah zai aiko ce da manzanni kuma daga cikin idan wayannan manzanni na suka je ya kusuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyina kin za a je da sako a gaya muku sako daga Allah subhanahu wataala dan kare ya aje mu kuma zai aiko mana da sako yadda yake so mu rayu yace wannan sako da zai zai iske ku faman taqa wa aslah duk wanda ya ji tsoron Allah ya bi dokokin Allah an ce a takawa da mun bin umarni da barin hani
shi ya takawa rayuwa cikin takatsan kakka taka doka ta Allah kuma kakka ba abin da a cika baka yi ba na gaban abin cikin sabai ke fasar ma'ana takawa kan mutumin da yake cikin daji da kayayuwa da mutum da abu dai na cutarwa a cikin dajin kana tahiya kana diba kawai zaka kaka dauka kawai wani amar kyau kana tahiya kana diba zaka ji kauka kaka saka wata kaya ko amar kyau haka mai tsoron Allah ke rayuwa iya tahiya cikin takatsan iya gudun taka doka ta Allah kuma iya gudun umarnin Allah shi a takawa kenan bin dokoki da barin abin da aka hana ta duk wanda ya ji tsoron Allah wasan ya gyara aiki shi a ce waɗannan unwa ne ne fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba ba sa tsoro abin da zai biyo baya bayan mutuwa kenan suna da aminci na koma zuwa ga Allah dan za a ba su nutsuwa kayan da mutu sai an ba su nutsuwa cewa ba wata matsala a gaba kuma abin da kuka muka bari a baya kakka yi bakin ciki abin da yake gaba ya yi wannan duk wanda ya yi tsoron Allah ya gyara aikin shi Allah sama Allah nasu amma kishiyar haka wanda zai na والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ita wallazi na kazzabu bi ayatina amma kishe wa'ancan amma waɗanda suka ƙaryatar da ayoyinmu wasu kabaru anha suka yi girman kai kamar su za a gaya ma haka su bu sani ba yanzu wanda kamar zuwa labarin suka girman kai wajen ne mana girman kai nan rena ɗan saƙon haka kamar mu za a kama abu kaza kirhe su kibi don wannan wanda ka taɓa shin girman kai kirhe gwada isa suka yi girman kai wajen ɗaukan wannan gaskiya suka ce ƙarya ce ta ula'ik ashabun nar hum fiha khalidun wa'annan masu wannan hali masu ƙaryatawa da girman kai wannan su ne ƴan wuta kuma idan sun shiga ba mai hudda su ha abada Allah kiyaye yayi Allah ci gaba فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين faman azalam wane ne ya yi zalimci mana babu wanda ya yi shi he daidai da shi wane ne ya yi zalimci mai maniftara alallahi kadiban au kazzaba bi ayati waye ya yi zalimci kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya dangana ma Allah ya ce Allah ce kaza ya dangana ma Allah ƙarya ko kuwa aukatar da ayyace ko ya ƙayyatar da ayoyin na Allah ci ula'ik yana nan nasibu min kitab wa'annan masu wannan halin masu ƙayyatar da ayoyin Allah wasu ke kirya su dangana ma Allah irin abin da Allah ya yanka na azaba gare su tabbas zai same su ba mai raba su da azabar Allah yace idza jahatta idza ja'atum rusuluna yatawfawnahum wannan suna cikin wannan hali har lokacin da 'yan saƙon manzanni mana mala'ikunmu mala'iku masu zuwa ɗaukar rai duk da a ce mamalkar mota zai ta mamalkar mota wani ta kwamin mamalkar mota zai kira fi muku Allah ya ce ya wakilta muku mala'ikan mutuwa wanda zai amshara kuma kuma ce rusuluna nan ganin ruwa ta inganta ta tabbata ruwayoyi daban-daban a nan sarrafa iya bayanin labarin yadda ɗaukar rai yake akwai mala'iku 'yan rikiya nake ba labarin cewa idan bawa na kwarai idan ada lokaci yayi na bawa idan bawa na kwarai ne mala'iku za su sabko ba mana mana bawa na kwarai za su sabko da hararen guskoki suna walki suna haske zai gansu iyakar idan shi in yi diba ko ina da kallon su farin suna haske za su sabko da likawani da likawanin aljanna da turare da turaren aljanna in yi diba ko da su shi kalli wannan tana nan wannan yarki tana nan tare da shi sun zo ɗaukar ran wannan bawa amma aikin ɗauko ran a hannun malakul mauti yake shi ne suna nan suna zaman jira shi iya sarkowa ƙiftawar ido ya ƙare aiki iya ɗauka ƙiftawar ido bai barin ra'anin shi sai mai ka hannunsu shi ya ƙare su ɗauki wannan ran su sa a cikin wannan lakawani daga cikin lakawanin aljanna da ƙamshi mai ƙamshi dukkan wani turare za su yi sama da wannan bawa da ha'a ta kai a ce sama ta ɗaya ana marhaban wani bawan Allah na gari ana jin ƙamshi mu da kusa da mutu marhaban sama ta ɗaya ana maka marhaban ana ma lale ana ma addu'a a haka kai da bakwai takwan Allah ba dama a maido ka kabari dan akwai tambaya ta kabari a nan dai a takaice za a yi tambayoyi a sauƙaƙe maka tambaya ana tambaya kana bada amsa kana tsare ba da amsa a gwada maka gidanka mako maka ta aljanna a nan manzo Allah ya ce idan bawa na ƙware ya ga gidan na aljanna ce rabba ke musa'a Allah ta da kiyama ma saboda ya shiga wancan abin da ya gani na ni'ima a ta da kiyama a ta da kiyama shi kisa su ta ce iya haƙuri lokaci bai yi ba a nan zai zama cikin rayuwa ta barzaku zama cikin aminci haƙe mata shi amma mummunan bawa da arwa su kawo shi kuma in lokacin mutuwa ya yi za a aiko da mala'iku baƙi kirin da kuɗe fuska mala'iku na azaba su shi ma iya kallon waɗannan mala'iku ko ina ya diba iya ka idan shi za su da lakawani daga cikin lakawanin wuta iya wari mai yiwuwar dukkan wata bunga tsami kwa za su sarko su ma suna jira malaka mutuwa iya sarkowa iya kare aikin ɗaukar rai sai mai ka a hannu su sa a wannan lakawani na wuta da wannan kayan tsami a sa a rihe suna nufin sama ta ɗaya a ce ba budewa sama ka aya gaba sama ka aya na gaba ba a bude kowa sama ta ɗaya ma ba na aje ta biyu zuwa ta bakwai a bakin da ba a zuwa ba kowa can su jin eh ba magana shiga a maido kuma duniya kabari kuma nan tambaya ana tambaya marabuka ha ha ha ina ta kirkirin ta wannan ta duniya kamar ina ta kirkirin ina eh ba ta wannan araba da ta kirkirin ina ha ha ha an ce za su jibge shi an jibge shi marabuka ha ha ha ladani a saka jibge shi an ce ihun da yake mu da kuma majid aljanna ihu yake iya ka ihu zai ihu ya ɓada cikin ƙasa a sake hudu shi haka za a jibga an ce idan bawa ne fajiri mai imani bayan sha kashi ya gudu hallakiyayi lakiyayi lakiyayi shi kuma a nan shi kuma za a gwada mai gidan shi kuma na wuta bayan ƙarin jibgan shi a ce kuma ga gidanka nan ita rabu la ta kimin sa halaka ta da kiyama ba hasawa za a yi zai shi kuma zai ta zama cikin bala'i har tashin kiyama yan wani shi na ce haɗarin mutum zai ce ai tun da akwai ceto to an ji akwai ceto kai kana cikin mugun hali kai kai mutuwa kai mutu cikin mugun hali ka kana cikin bala'i har tashin kiyama kana akai ka wuta ko a hudoka nan Allah shaida mu yace wa'annan kenan wa'anda suka karyatar da ayoyin Allah yace kai wa'annan kenan wa'anda suka ba wanda ya zalimci kamar da kirkirkar ya dangana ma Allah ko ya karyatar da ayoyin Allah a ce wa'annan su ne rabansu na azaba zai same su suna cikin wannan halin butulci hatta a zaji a musulna har lokacin da manzannin mu suka zo hatta a zaji a musulna to har mana manzanni mana yan ɗaukar rai ya tawafaunau su ne za su ɗauki ransu don yan rakiya ne amma mai ɗaukar a san kashi قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله zan taɓa musu samu tambaya na ce don ɗaukar ran kahuri mara imani za ka mai tambaya ta tada hankali ina abin da kuke bauta ma da ba Allah ba ina abin da kuka kama ba Allah ba ina suke ina abin da kuka kama ba Allah ba ina suke yanzu qalu dallu anna asbaru babu idan shi da mashi mai kama shi ma mije maka shi ma maka shi mije maka dallu anna babu sun bace babu su yace a wannan hali wa shahidu ala anfusihim kuma annahum kanu kafirin za su ma kansu shaida cewa ashe daman su kafire ne sun butulce ma Allah na Allah ce gaba
قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون
قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس نعم الله سبحانه وتعالى irin labarin halin wa'annan mutane kafirai azzalimai kiyama kaman ga abin da kiyama ta tashi Allah ba da umarni na shigar da su gidan wuta ku shiga ku gamu da wasu al'ummomi wanda suka zo kayinku na aljannu da mutane salace gaya maka ga tsarin da za a yi a gidan wuta da mabiya da jagorori kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha ana turawa eh jama'a da kungiya kungiya ana turawa mazinata mushrikai yan bid'a da tura ana tura ana tura haka da tai jama'a jama'a ce duk lokacin da aka tura wata tawaga cikin tawaga ta yan wuta za ta tsohuta sai ita ta baya sai ta tsine mata hurku Allah tsine muku albarka kun cuce mu don me anan sai an sa jagora ta ko a sa mabi za ka ki ko ta gurbu ka zo sai an sa jagorori na banna sai an tura su kuma ko rikiya ku ya kubari ya sa haka ne ake kuma abu ne abu ne kwarai mai abu ne za mu rike kwarai ko tashin hankali gaskiya abu ne mai haɗin gaske duk wanda ya bude gabata za a tura wannan su ɗan ɗan ƙarshe ya sun tsine ma ɗan farko za a tsoko ta haka za a rinka yi ana turawa ɗan baya su tsine ma ɗan farko ana turawa ɗan baya su tsine ma ɗan farko hatta zaddara kufi a jami'an yanzu kuma ga gaba da Allah gaba da kotu kungiyar ga su a gidan wuta gadan-gadan kowa an haɗe an kwatse da manya da yara da jagoyi da mafiya kowa an kwatse qalat ukhrahum liulahum yan warko yan karshe kashe daga nan kashe daga nan baya za ta ce ma yan warko rabbana haulai adalluna ya Allah nake nan za ta musu sara a wajen Allah za su sare su a wajen Allah wasu ya ce ya Allah su muka ke zai ya Allah haula a zaduna wa'annan su suka batar da mu Allah wa'annan kagar ta ɓaci kaga ma almari iya sukan malam ya ce a gama da malam a wa malam azaba haka za a yi akan malam shakan manna eh haka za a yi ba wani magana a can ta ɓaci ba ba ɗan da kai magana malam waye a can kun ta ɓaci haka za ka yi za su sari manyan ya Allah wa'annan su suka batar su suka batar da mu ba da luna da haka Allah fa'ati ma azaban jihman min an-nar Allah ka musu azaba lumki biyu eh a musu azaba dubrikin ta mu dubr dubrikin azaba musa su kira Allah suna roƙon Allah ya wa manyan su dubrikin azaba haka za a yi tsali kullum da'if za ce kowa haka tashi daban kowa za a limta mai tashi har ka yi hankali kakka ce dan mala ya jami shi kenan har kai har mala ji kowa tashi cikin hazab la cewa da wannan da Allah ke ba labarin na yau tukula wujuwan finnar yau tukula wujuwan finnar yau tukula wujuwan finnar يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا
ina ganin salatana kubra na ina ganin salatana kubra na abu sabila وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا to rabbana atihim ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا Allah ta yau matuƙallabu juwahun fina ranar da za a rinka musu juyin a gashe juyin a gashe a wuta su zo ne ba su labarin wuta ba kama gashe ba ko sai a wuta ce a zirgin ta wuta za a rinka musu juyin a gashe a cikin wuta yan wuta suna cikin wannan halin ya kulun ya laitana a ta'anan laha wa ta'anan rasula za su rinka tamanni da ma mun yi da'a ga Allah mun yi da'a ga manzo na Allah kenan a duniya ba su yi ba ba su ba Allah sun yi abin da ke so ba su ba Allah da manzon shi ta ta qalu rabbana suka za su kawo dalilin shiga ta wani halin rabbana inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa'adaduna sabila ya Allah abin da kai mu haka mun bi manyan mu da shugabannin mu ibnu kusa kan ruwaya wata ke bai suwaye ma'ana kubara ana ina ga su sai tana ma'ana sai wa shugabanni na rayuwa ta duniya masu kima ta duniya to kubara ana ulama al-ulama yace ibnu kasir kenan mun bi manyan manyan gari da malaman mu haka ibnu kasir ka ruwaya yan uwa da ake an tabbatar da al'umma ba malama al'umma ba mafi labarin bari isra'il duk lokacin da ake kada manzo na Allah malaman al'umman wanda ya kamata su ba manzon da Allah ya goyon baya ta ga wace Allah ce kaza to a garin wata magana Allah sai a iske wa'annan malaman da ake ga malaman addini ya ce ga wani ya zo kawo kaza ba sai su kai yaki haka aka yi ba dole a matsayin mai wannan labarin malamai sun ce nan nan annabawa annabawa saka aya ko annab ga zakariya an kace ya hayya kace duk wannan alwani malamai sun ce nan nan Isra'il ba su kace annabawa dukkan dalilin kace annabawan Allah malaman zamanin wanda su suke cikin masallatayya inda ake bautar Allah bata maka limaman masallatayya su suke igara a cikin talakawa su ce wannan nace annabi ne ƙarya yake su gama shi talakawa su gama shi ta hukumar zamanin wannan ko da hukuma ce majusa ta samun zaman da aka yi shugabannin majusawa ne amma wallahi don kin Allah wa'annan malamai na tsawata majalis su suke gama wa'annan annabawan Allah da sarakuna majusawa su ce wannan ƙarya yake ba annabin Allah bane ba kudi ba ƙarshe annabawan ƙarshe annabi zakariya annabi yahya annabi isa haka suka musu su na ƙarshen zama za a wancan zamanin hukuma ce mu ba majusa ba ta addinin Allah shugabannin suna mulkin su amma malaman hesu igara hesu tsari wannan annabi zakariya a ce sannan wara ne matsayi ne ya haya aka ce haka isa suka ce haka hakki su kenan ke duka al'umma mai yawa malaman al'umma malamai su gaya mutane magana Allah ce kaza ce in suka bace sai su batar da bayan Allah daga gaskiya su kai su su baro su to irin wannan kullum yana a duniya akwai mai masu cin gaskiya suna kallon gaskiya sun san gaskiya kuma can za a je a nemi gaskiyar abinda zai talaka bu sani ba ku bayi in sun ji magana sabuwar cikin kuskure an ce su gyara ta ce malam gaskiya ne mu gyara ta kamar tsiyar su isa ba addini ne a ba ce ba ta ce ba wai an ce mana kaza bid'a ce babu shiga da manzon Allah yi a garin ba haka ba ake ta kai kuya da su sabon addini ne ba an ce mutum Allah ce ga aya ga hadisi ma su ta kai kuya da su to can ma haka aka wallahi to wallahi duk wanda ya bi wani ga gaskiya nasi ya zo maka qur'ani da sunna to wani ce maka kyale su to haka za ku yi gobe kiyama wuta ta yi wuta kuna tsine ma juna za ku kan hamzari ga Allah ya Allah mu dai a duniya mu shugabannin mu muka bi suka batar da mu daga hanyar ka Allah Allah baya shuraron ku kuma za su tambaya rabana a cikin ilimin da Allah ka musu azaba limki bin sam wannan bai fa'ida da komi yanda aka ma shugaba azaba ina kun bambanci kun shi shugaba ya yi ka ne laifi biyu ne ya ɗauka Allah ce haka za a yi kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha duk da wata al'umma ta shiga sai ta tsine ma ƴan uwarta ta farko hatta tadara ku fiha lokacin da suka kwatsa a cikin gidan wuta jami'a gaba daya قالت أخراهم لأولام سيء الكرشي تشي من الفرقو ربنا هؤلاء عدلونا يا ألا وين نسوسك بتردمو فآتهم عذابا ضعفا من النار ألا كبات لمكي بيونا عذابا توتا قال لكل ضعف ألا قوة لينا دا عذابا تاشي تم صمم ولكن لا تعلمون أما كوني بكسنبا دا حكا ji kuke tunda kumi ne kuka yi shikenan a kowanne da tashi haka yan mutum ya hankali da bin ra'ayi wannan shi batar da yan farko bin wane ya ce malam wane ya ce a ka bi qur'ani ga maganar Allah ga ta manzon Allah in wane ne yana iya kuskure ya daidai idan malami ya yi daidai ka bi shi ya maka ra'ayi babu hujja ka bar shi kai mai nasiha da dama in ya iya ka bar shi kuma shi ne wata shi a da kwanci da wata sunna shi ne wani fadakarwa ba ya ce a kurin da kuma da shi kuma ce mana an gane tun da malam ya ce shi kenan a'a shi ne abin da ke farko bar su girmama malamai girma da ta wuce ka'ida ta wuce shari'a mai biyayya akan kuskure a malam ba annabi ne ba malam ba manzon Allah bane ba yana iya daidai kuma shi ma shedan yana iya rinjaye shi yanda yake jan hankalin ku zuwa ga hanyar Allah in kun ga ya ratse ku mido shi hanya haka ne shi ma da kuskure da ko da yi zai yabi wani rutsa far a yi shi misali kuma ka jima labarin magabata yanda suke da wannan ladabi na maganar sanin kuskure ina ga cikin tarihi imam malik Allah ya kan imam malik Allah ya kan malik Allah ya malik da mutane suke inda gasan suke sa inda an samu malikawa ne Allah inda ana malikin da da an tsira amma kun malikiya ce ta baki ta yaudarar bayan Allah a ce mu malikawa imam malik Allah cikin imam malik iya da almajirai cikin almajirai akwai mai suna faruk cikin kisan aka ce idan suka mara tambaya so da yawa yake a lebe ba da amsa amma faruk duk tambayar da sai ce mai kaza ne duk tambayar da sai ba da amsa bai damuwa suka ce imam mun lura da kai su dole su dole zama maka tambaya kan wata mas'ala baka ba mu amsa amma faruk in yace ka bashi amsa yace dalilin da ya kawo haka in me kuka tambaya wani wuce nake kyale rike shakka ba ku amsa nake ba faruk amsa shi faruk duk abin da gaya mashi ina ga akwai kuskure bai kyale ni in ne na baki fatawa an akwai kuskure bai kyale sai mai mai doni sai kai banda shayin gaya mai an akwai kuskure zai komo zai ce mu haka bane ba kai shi sa mutum ne mai wadan gaskiya in kuskure bai kyalewa shi sa kai mara yi san shi sabanin a yanzu almajiri mai tambaya malami ya tsane shi Allah baka ganin kan kana tambaya ya tsane ka to kai so kace so kace ka kure shi to ka addin Allah ne me kurewa amma Allah ne ai dai abin ba aka aka kuskure a bari me a wani gatu da da dan gyara ne me a wani malami da gyara ne ko to dan wai kai da malami ka kuskure an gyara maka a ce an gode kai da me matsala ne matsala ce malami da annabi ne iya kuskure an kuskure a gyara shine addini yanwa kuma magabata haka ce sunna magabata Allah tabbatar mu akan sunnan su wani wannan ga wannan karshen wannan aya kamata mu tsaya ta 38 mun dawo insha Allah sai mu dasa kan 39 insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika